na'am تعالى بيان الأحاديث الواردة في افتراق الأمة اليوم نتحدث عن الأحاديث التي وردت hadisai da suka zo suke magana a kan rabuwar al'umma a matsayin kwan ɗaliban ilimi yana da kyau kusan su don saboda ɗan rikicin da yake faruwa da kuma wata mummuna fassara haka da wasu suke yi ga irin waɗannan hadisan ya muallif al-islamu أمرنا بالاتحاد والوحدة والابتعاد عن التنازع والخلاف والافتراق أما التنازع والخلاف والافتراق والشقاق فنتيجتها ضعف الأمة الإسلامية هذه الكلمات التنازع والخلاف والافتراق والشقاق كلمات tuhi ila ma'anan wahid kai ka iya cewa kusan ma'anarsu ɗaya ne me sababin samun saɓani a cikin al'umma da'aful ummal islamiyya wa khudu'u hali ghairiha min almutahakkimin fi shu'uniha ta yadda al'ummar musulmi suka kankan da kai suka mika kansu ga wasunsu su suke musu hukunci musulunci baya hukunci sai aka mika kai ga waɗanda ba musulmi ba su suke mana hukunci wal islamu bari'un mimman ya'malu ala al-khilafi wal iftiraq ko bari al-islam mimman ya'malu ala al-ikhtilafi wal iftiraq fal islamu ya'muru bil ittihadi wal ittifaq ko وينهى عن الخلاف والنزاع والافتراق بين المؤمنين فقد أضعفوا الإسلام بهذا التفرق أبو كان قابا سورة المسلم شي سورة الربوانا الذي نهى عنه القرآن الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد نهى القرآن الكريم عن التفرق في العديد من آياته العديد من الآيات القرآنية نهى الله تبارك وتعالى عن التفرق منها قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هذه الآيات كلها يعني تنهى عن التفرق والاختلاف والتنازع والشقاق بين الأمة الإسلامية والآيات واضحة في معناها ودلالتها فهي تحذر من التفرق وتدعو إلى الوحدة وجمع كلمة المسلمين والسير في طريق واحد فالوحدة كو الوحدة قوة haduwar kai abu ne mai karfi taksibul umma azamatun wa majda haduwar kai shine ke bawa al'umma ta samu kwari da jarinta fa idza tafarraqa al muslimuna ba'da dhalika fahum kharijuna anil jama'a ko inda musulmi sun rabu to kenan sun bar jama'a kharijuna an sayri fi tariqin wahid ko wa hina tafarraqa almuslimuna ahzaban kullu hizbin bima ladayhim farihun duk lokacin da musulmi suka rarrabu kungiya kungiya kowa yana alfahari da kungiyarsa za'amat kullu firqatin annaha an-najiya wa ma adaha halikun fi an-nar hatta iltabasa al-amru التبس الامر الامر اسكريكيتشي على كثير من المسلمين اليوم كان فلم يهتد الى الفرقه الناجيه بسبب تلك المزاعم قوه kungiya tana cewa ita ne daidai jahilai wanda ba su yi karatu ba sun rude sun kasa gane ma wai wanne ne hanyar daidai wani ya zo yana tambaya na cewa to ga wancan dan wannan kungiya wannan ma dan kaza wannan ma dan kaza wai da Allah malam wanne mutum zai dan kama ne kaga an rudar da jahilai to kadan kenan daga illar rarrabuwar kai a cikin al'umma ولا ينبغي أن ننظر إلى تلك المسامع بل نعرض كل ما نسمع عن كتاب على كتاب الله تعالى وسنة نبيه duk abin da muka ji a sunna da alqur'ani mu jiro da shi mutane bayani wa wafaqahuma fa huwa alhaq wa ma khalafahuma arafna annahu batil duk abin da ya saba qur'ani ya saba sunna barkariya ne wanda ya dace kuma shine daidai wa hadha huwa almizanu alladhi yanbaghi an nazina bihi kull qawlin wa mu'taqadin mahma kana masdaru duk wani zance duk wata aqida mu dora shi akan alqur'ani da sunna kama huwa halu ahli sunnati fi ardihim lil aqwali wal mu'taqadati ala kitabillah wa sunnati rasulih wa hiya al firqatu najiya wa hiya ahlu al haqqi ila an taquma as-sa'a وهناك أدلة من السنة النبوية ومن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى اجتماع كلمة المسلمين للي أقوي دليلي دسكنون النبي هذا مدى الأمة سهادة كاو كنسو akwai dalilai masu yawa wanda yake nuna wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna lalle al'umma su yi kokari su haɗa kansu kada su rarraba kada su watse wa tahzirihim min at-tafarruq ahadith kathira min ala sabil al-misal ga misali ma rawahu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khattan annabi ya mana zane fa qala hadhihi sabilullah ثم خط خطوطا عن يمينه يقال وستداما وخطوطا عن يساره يقال زمن تاغو ثم قال هذه سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه حديث سنن الدارمي وابن عبان ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وأن حديث الخط كينا سننن حديثنا أبلا إنما مسؤول النبي يزاني hanya guda ɗaya ya zana wasu a dama ya zama wasu a hagu ya ce wannan guda ɗayan shine hanyar Allah wannan na dama na shaidan ne wannan ma na shaidan ne kowane hanyoyin nan na dama masu yawa akwai jagora shaidani wanda shine shugaban kungiyar da yake kira a kanta haka annabi ya faɗa وقال الجماعة رحمة والفرقة عذاب حديث مسند إمام أحمد وقال يد الله مع الجماعة سنن الترمذي وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كورا باتنا تشن akuyar da ta ware ba ita kura take bi ta ci ba yayin da kura ta kawo kura kora wajen dabbobi sai suka danna da gudu sai ɗaya ta yi wayo ta ce bari ta kauce ita to sai kura ta bar bin masu yawan sai ta bi ɗaya sai ta kure mata gudu to duk lokacin da musulmi suka ware suka isa haɗa kansu to haka za a yi ta bin mu ɗaya bayan ɗaya ana gamawa da mu wa yadullahi ay ni'matahu wa barakatahu ala abna'il ummatil muttahida wannan tawili ne ku ja layi taimakon Allah ke hannun Allah da taimakawansa idza kanu muttahidina mutadaminina muta'awinina kaji ko muttahidin mutazaminin mutaawinin la tafarruqa bainahum taimakon Allah ana samun sa ne in kun hada kanku wala ikhtilafa wala tanazu' wa inna man yashuzza anil jama'a yasiru kashati alba'idati anil qati'a la talbas an yaftarisaha dhib duk wanda ya ware wa yan uwansa daidai yake da akuyan nan da ta ware a cikin taron awaki ta koma kaga ba za ta kubuta ba dole yaftari su hazib kura za ta farauce ta wa qad awsa rasul sallallahu alaihi wasallam huzaifa an zuhuri al-khilafi wa tafarruq fi ad-din yace da shi talzamu jama'at al-muslimin wa imam annabi ne ya wasiya wa huzaifa yace in an samu rabuwar kai a karshen al'umma to ka rike jama'ar musulmi ku hada kai قال حذيفة قلت فإن لم تكن لهم jama'a. wala imamun idan al'ummar da ake tare da su ba su haɗa kai ba babu jama'ar kuma ba su da shugaba ko ɗaya kowa shi shugaba ne kowa yana jin shi ba dama ne ba a itirafi da shugabanci annabi ya ce fata tilkal firqa wannan rarrabuwar dukka ƙaurace musu kullaha walau an ta'afu walau an ta'afa ala asli shajaratin hatta yudrika kal maut ko da zaka je ka ciji bishiya ne ka je ka daji ka rike bishiya ka ciji bishiya ka tauna ta har mutuwa ta zo ta same ka wa anta ala zalika kana kan haka shefu maka alkhairi hadisi imam muslim ba yana nufin ya je kashe kansa ba ma'ana ya je rayu ko da itace zai rinka ci shefu masa alkhairi da rayuwa cikin al'ummar da ba su da haɗin kai ba shugabanci ba jagoranci ka kasa gane waye jagora waye shugaba kowa kurin ta kan shi yake kawai kowa ba a isa a bashi umarni ba to wannan kuma daman shine abin da kafirai suka dasa a cikin musulmi kuma shi suke so ya faru to duk yanda za a yi kokarin a haɗa kai sai an kokarin bazawa ka duba yadda aka yi ta kururuwa izala ta haɗu an ta waye an ta waye an ta waye amma wallahi daga baya malam sai da masu shiga suka shiga suka yi kokarin su daɗa baza ta kuma yanzu ba a kasan nan dole wancan su yi nasu waɗannan su yi ba faɗa dai ana dai ɗan haɗan amma an ƙi haɗu a yi wa'azi san zuciya masu aiki sun shiga sun yi aiki sawaki wannan masu kira akan sunnan kenan to ballantana kuma salafawa ko ai kai matsala fa dole sai mun dawo dole sai mun dawo shi yasa karanta firak din nan kungiyoyin nan zai taimaka ya ba mu seti dan mu gane ya aka fara samun sabani a cikin addini rabuwar kai bai da amfani فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث سنة الدارمي إذا مستدرك حاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إهدا وسبعين فرقة يهود مالا كشي كشي متنس كأنجيا كأنجيا سبعين دعا أو سنتين وسبعين كود بيو والنصارى مثل ذلك إنت ما كرسها هكا وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة al'umma annabi Muhammad su kuma kungiya kungiya kungiya manya manya fa ba wai kanana ba in ba in ka hada ma da kananonin a sun fi ɗari ma nawa amma manya manyan turakun kungiyoyin da suke da awar su musulmi ne musuluncin zai kasu al'umma za ta kakkashe har 73 hadisin sunan tirmidhi hadisi sahihi وعن أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفرق أمة أمتي على 73 فرقة حديث ابن ماجه وعن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة قال أنا شيني هذا واحدة في الجنة 70 بيون نغبا يوم تاني وسبعون في النار افترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة فإهدى وسبعين في النار إهدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة سوما والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي النبي يقول والله نارن إمكو دوان درين أيكي هننسى الأمة تاتنا سيسربوا على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة إيش لا شغال الجنة وسنتين وسبعون في النار saba'in da biyu duk yan wuta ne aka ce ya manzan Allah manhum kala yan aljanna aljama'a su ne ahalus sunna wal jama'a wanda suka haɗu suka haɗa kansu akan gaskiya ba haɗa baki don a ci moriyar duniya ba yasa duk wanda zai yi wani abu wata kungiya ko za ka shiga ka san ina za ka jefa kanka an tambaye shi yaya ake gane su yace wanda suke rayuwa akan abin da na rayu da ni da sahabbai na kaga mai zagin sahabi dama ya fita baya ci automatically وعن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه عفوا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه وان امتي ستفترق على 72 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم ملة za su kara musu da guda daya su 72 mu 73 kulluhum fi nari illa millatun wahida qalu ya rasulullahi man alwahida allati tataghallabu wacce ce kwaya din mai rinjaye qala ma ana alaihi wa ashabi yanzu ana bai fito fili ba وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان جماعه سنه حديثا suka zo na na iftiraq ne inna bani isra'ila tafarraqat 71 firqa fa halakat 70 firqa wa khalasat firqatun wahida wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqa yahliku 71 wa takhlus firqa qalu ya rasul allah man tilka al firqa qala al jamaa al jamaa hadisin musnad imam ahmad albani yace sahihi ne isnadin sa hasan ne wa ana abdullahi bin amr qala qala sallallahu alaihi wasallam la yati yanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwa an-na'l bin na'l malam ba taku bayan taku duk abin da banu isra'ila yahudawa suka yi mutanen nan al'ummar annabi za su zo su kwaikwaye su hatta in kana minhum man ata ummata man ata ummahu ne ku gyara ba ummatan bane hatta in kana minhum man ata ummahu wa alaniya a cikin banu isra'ila mala akwai wanda ya zo ya sadu da uwarsa a fili a bakin titi kaji wannan magana manzo Allah ce lakana fi ummati man yasau zalika wallahi sai an samu a cikin al'ummata wanda zai zo ya danne uwarsa yi zina da ita a fili a ba ku samu labari ba an kama wata ta yi danta ya mata ciki a da gaske danta a labarai ma a rediyo an faɗa wannan abu annabi cewa wallahi sai ya faru ba gashi ba a yi hira da ita a yi bayani wallahi kaza ne ya ɗanta ya mata ciki kuma na gaya muku ne wannan azumin an bar rubuta wani tambaya fatawa an kama mace tana soyayya da ɗan mijinta ɗan mijinta an tafi ba an tafi wa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وأن قتادة رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام على كم تفترق آه افترت آه تفرقت بنو إسرائيل تفرقت بني إسرائيل بنو إسرائيل قال على واحدة أو ثنتين وسبعين فرقة وأمتي أيضا ستتفرق sataftariqu mithlahum annabi yace al'umma ta ma sai ta rabu irin yahudawa aw yazidu wahida ko da ƙarin daya yaziduna wahida kulluha fi nari illa wahida wa ana bin malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqa a'zamuha fitnatun ala ummati qaumun yaqisuna al-umura bi ra'ayihim wanda ya fi kowa hadari a cikin waɗannan ƙungiyoyin mutanen da suke kiyasin al'amura na addini da ra'ayinsu fa yahilluna al-haram wa yuharrimuna al-halal ka duba annabi kamar yana nan hadisin imam al-bazzar da mazaje ingantattu wa anas bin malik radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam iftaraqat banu isra'ila ala 71 firqa wa inna ummati sataftariqu ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa as-sawad al-a'zam as-sawad al-a'zam shine tarin jama'a baki mai yawa wa anhu aidan qala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala tafarraqat ummatu musa ala 71 milla 70 minha fi an-nar وواحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى على سنتين وسبعين ملة واحدة في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار وتعلو أمتي على الفرقة على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة الأمة تسيتار جاي وأن ربوان دملة ديا دكما يموتني ديني الجنة واثنتان وسبعون في النار بيو سبعين دبي سنة وتا قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعات الجماعات الجماعات الجماعات saboda ƙwarewar lokaci namu dakata ana insha Allah wannan su ne kaɗan daga cikin hadisan da annabi ke ta faɗa a kan rarrabuwar al'umma Allah ya raba mu da rabuwa